بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب وتجب نية الزكاة وتفرقتها في الموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به فقراء أشد إجدارا فإنه يعطى منها في موضع الوجوب ويقال أكثرها للعدم فصل rabewa baina ma marda wa ma ya'tihi sha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da halaccin fitar da zakka da wani kudi wanda yake kishiyar wato kudin da mutum yake mu'amala da shi to ina ga dama na fito shi يجوز إخراج الذهب عن الورق ikhraju dhahab fitar da zinari yana halitta anil warqi kambacin azurfa idan ya zamanto mutum yana da kwai dukiya ta azurfa to ya halitta a gare shi idan ya tashi fitar da zakka idan ya lissafa ga abin da ya wajaba a kan shi na haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi ya fitar a cikin zinari ya halitta kana kasuwanci a Nigeria a Kano ko kana kasuwanci a bakin boda sai zamanto kudin da kake amfani da shi kana amfani da sefa sama da yadda kake amfani da naira to kuma lokacin da kai lissafi dukiyarka ta kai nisabi kuma ta cika shekara ta yi kaza ta yi kaza za ka fitar da haƙƙin Allah a ciki wanda haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar taka shine zaka bayar da misali zaka bayar da jaka ɗari to yanzu babu laifi ka fitar da naira kambacin wannan saifa ta jaka ɗari da zaka fitar sai a yi lissafi yanzu naira dubu nawa sai take kamawa jaka ɗari sai ka fitar duba da cewa wanda zaka raba wa wannan zakka ɗin amfaninsu shine idan ka ba su saifar ma za su canza ta ne su maida ta naira to yanzu babu laifi sai ya zamanto ka maida musu ita nerar ka ba su ya zamanto sha yanzu biya yanzu kana damƙa wa mutum naira dubu sha biyar inda zai nufata shagon mai abinci zai tafi amma idan ka ba shi jaka goma yanzu farko sai ya tafi wajen mai canji in je shi ma mai canji in ba wanda Allah ya sa mai tausayi bane a cikin zuciyar shi sai ya latsa mishi in a jaka biyu ake in a dubu biyu ake canje ce to kamun dubu biyu da ɗari biyar sai ya ba shi wala daga ƙarshe dai ce to kayi dubu da ɗari uku dubu biyu da ɗari uku sannan zai yi mai ala kulle halin ya halitta yin haka nan walwarƙi an zahab sannan kuma ya halitta fitar da azruha kambacin zinari ma'ana wa bil'akas wa bil'aks ya halitta sun fiye haka kana da dukiya ta sefa kana ma'amala da dukiya ta sifa kana ma'amala da dukiya ta naira amma yadda kake da naira ba magami ya fi dukiyarka ta sifa za a samu ƙasa a gari kudi za a samu miliyan arba'in wanda kake da ta naira amma saifa bai wuce miliyan uku ko miliyan biyu wanda kake juya da ita ba to yanzu babu laifi ya halitta idan kai lissafin zakar da take kanka cikin miliyan arba'in din nan zaka bayar da miliyan guda ce ta naira to miliyan guda ta naira nawa za ta kama a sefa za ta kama jaka ɗari kaza shikenan sai ka fitar ya halitta haka nan shi ma duka ana kallon maslaha ne maslaha shine talakawan da za a rabawa idan aka ba su kuɗin da kai kake mu'amala da shi shin zai zama to daidai ne da su ko ba daidai ba ne yanzu misali akwai 'yan nigeria akwai wanda za a ga da dala suke a amfani kudinsu ya fi karfin a ce wai naira kaza a su saboda kasuwancinsu ba wai na nigeria ba ne kare kasuwancinsu na duniya ne da ya zama to da dala suke amfani to yanzu idan za su fitar da zakka kaga makwabtansu na dama da na hagum da na gaba da na baya da na nesa da na kusa dukkaninsu abinda idan aka ba su za su yi amfani da shi kai tsaye shi ne naira idan ya ɗauki dala ya baiwa wani makwabcin shi to yana gani shi bai taɓa zuwa banki ba ba shi da alaka da wani mai banki ba da tana a can za a gani ya zama to kallon alaihi ne nauyi ne akan shi gashi da kuɗi a gida amma kuma bai san da zai iya sarrafa shi ba amma inda naira aka ba shi ya san da zai kashe ta yanzu zai je ga hali ya dimki a ciki da sauransu mun gane da kyau ya halitta shi ma haka wa tajibu niyyatu zakati wa tafriqatuha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi niyyatu zakati niyyar fitar da zakka tana wajaba ga alhaji mawadaci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wato dukiyar shi ta kai nisabi akwai haƙƙin Allah a ciki da zai fitar to wajibi ne yayi niyya lokacin da zai fitar da wannan haƙƙin na Allah saboda innamal a'malu binniyat mutumin da ya mallaki dukiyar da ta kai miliyan uku yanzu idan ya ɗauki sadaka jika saba'in da biyar ya bada iya haƙƙin Allah a cikin dukiyar da ta kai miliyan uku kuma ta cika shekara shine jika saba'in da biyar amma sai ya zamanto lokacin da zai bayar ba wai kallon haƙƙin Allah ba ne zai fitar a cikin dukiyar shi ya kalla ya yi ne da niyyar raɗin kansa ya bayar zai tallaba wa ɗan wani masallaci zai tallaba wa wani almajiri zai tallaba wa wani sai ba da jika saba'in da biyar to wannan in ya zamanto ana gobe zai fitar da zakka ba zai ce ai je ya ba da zakka 75 ba ta sauka da kai shi dai niyya lokacin da zai bayar da ita ba dan haka dole sai yayi niyya lokacin da zai fitar da ita saboda akwai bashi haƙi wanda yake sauka da kan mutum ko da bai yi niyya ba akwai kuma wanda dole sai ya niyya an gane ku wannan bangaren abin da ya shafi alkawai da mun tattauna akan masala din nan idan mutum bai fitar da zakka ba a cikin dukiyar shi sai ka fitar mai ka zo ka ce kuma ya baka kudin ba zai baka ba saboda shi bai niyya ba kuma baka ba faɗa mai ba sai bayan kai ka faɗa mai ba zai baka ba saboda bai niyya shi lokacin ba wa tafriqatuha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi da kuma raba wannan zakka din a gurin da ta wajaba a cikin sa wajibi ne a raba ta inda ta wajaba a ciki yanzu misali kana nan ɗan nan maraɗi sai zama to kana da dukiya ta kai miliyan arba'in sai ka fitar da miliyan guda to ba za ka ce ba yanzu ka yi gadara ka tashi ka kai ta niyami ba za ka kai ta nan ba saboda a gurin da kake din akwai talakawa akwai mabukata akwai wanda watakila kocin yau ba ya da na jiya ma maleji ne aka yanzu ka tashi ka kai ta wani guri shine gida bai koshi ba a raba a wani a kai dawa gane da kyau sai ka zama to ino da kikinya na kusa bayan da za a yi ji daɗin ki sai na nesa to ana so inda ya zama to zakka ta waje ba in aka cire ta anan to kuma a raba ta anan talakawa shi yasa ake so mutum ya zama to yana kyautata wa yan unguwar shi idan Allah ya hore maka a fara da yan unguwa wa da bi man ta'u wa khairu sadaqa ma kana an zahirikin ka fara da wanda ɗawainiyarsa take kanka wajen abin da ya shafi afdalus sadaqa kenan sannan kuma aliyadul uliya khairun min aliyadi sufla a kullum in za ka yi sadaka ta nafila ka yi ga wanda yake na kusa da kai al'akarabu fal'akarabu to haƙin Allah ma in za a fitar da shi ana so ya zamanto talakawan da suke gindinka ya zamanto sun ji dinis kada ya zamanto ka bar su hannu a bushe ka je ka can waɗansu talakawan da musu ma san ka saboda neman suna ka je ka musu a ciki ba a yin haka nan mun gane da kyau shine yace wa tafriqatuha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi da raba ta a gurin da zakka ta wajaba a ciki a cikin sa saboda a niyame akwai mawadata iri irinka akwai sa'anninka akwai wanda suke sama da kai akwai kasa da kai kuma sai su raba wa nasu ku ba ku raba wa naku kowane gari ya iya da garinsa saboda da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa akhbiruhum anna allaha qad qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim wannan ana nufin min aghniya'il muslimin wa turaddu ala fuqara'il muslimin aghniya'u albalad wa fuqara'ul balad mawadatan gari in aka amso daga wajen su inda za a sarrafa ta shine talakawan gari da aka yi mun gane wala yajusu naqluha anhu baya halitta a cire dukiya ta zakka daga garin da ta waje ba a kai wani guri illa an ya kuna mawdu'un akharu bihi fuqara wa shaddu idama sai dai in wannan gurin da za a kai a nan akwai mabukata wanda sun fi tsananin talauci sama da mabukatan da za ka bari a garin abin ya zamanto sare a garin nan maradi da maradi da sumurana wace ta fi mawadata ha? maradi ta fi sumurana to yanzu a nan maraɗi akwai masu kuɗi a ungoyi da yanki-yanki a suma rana alhamdulillah akwai masu rufe asiri akwai masu kuɗi amma ba kamar maraɗi ba to yanzu kaga in aka ce garin nan mai arziki ne aka ce da suma rana da maraɗi wacce tafi arziki ko da ke suma rana ma dai cikin maraɗin ce da duka amma dai da garin suma rana da garin maraɗi wanne ya fi arziki ba za ka ce suma rana tafi ba ko a ce da kwaro a ga da kwaro ma ƙasa take da maraɗugo to in sai zamanto alhaji ne wannan yawanci dama alhazai na cikin birni ba asalinsu ba ne ba daga wata kawai suka sai zamanto a can gida akwai talakawa 'yan uwa wanda sun fi talauci sun fi buƙatar wannan zakar da ya fidda sama da makwabtan shi da za a irin unguwa za a ga cewa wata unguwar gabaki ɗaya za ka iya lissafa talakawa mawadatan suna da yawa wancan ya fi ƙarfin abin da zai ci wancan ya fi ƙarfin abin da zai ci wancan yana da abin da zai dafa to ita kuma ƙauye babu abin da za a yi yar goma ta koma dala ɗari ƙarago ta koma dala hamsin sannan kuma babu kuɗi kuma babu abinci an gane da kyau to kaga su zulumatun ba zuwa ko ga ba ita kuma a birni ko ba kada in ka fita ka samu wani abin da za ka yi ka kore a bakin ka kuna to a ƙauye ka fito ka ce za ka yi ma to babu wanda zai baka kai saboda kowa ya koma aikin yake bukata kowa aiki yake bukata sai zama to ka fito ka wuni baka samu aiki kuma ka koma gida ba amma a birni in ka fito za ka samu abincin da za ka ci ko baka samu aiki ba to akwai gurin da in kaje kai wata sabgar da ake yana ga wani kila abincin da zaka ci ko da kudin ka ba zaka iya saye ba a huce gurin to a kauye kuma wata kila sabgar da za a wata kila tuwon kuka ne za a kawo da sauransu gajan gajan a zo a ci to ni kaga mawdu'un akhar ashaddu i'daman sama da garin da shi yake to yanzu a wannan lokacin fa innahu yu'ba minha fi mawdi'il wujub hakika ana bayar da wani kaso na wannan zakka a gurin da ta waje ba a garin da ta waje ba sai a ɗauki wani kaso a bara misali ya fidda miliyan goma zai fitar da wannan shine hakkin Allah to sai a fitar da wata miliyan ɗaya ko miliyan biyu a raba a nan inda ta waje ba wa yunqalu aktharu halil adam sai a cire mafi yawa a ɗauki dukiyar mafi yawa a kai ta wajen waccan talakawa ɗin irin yadda larabawa suke za ga larabawa idan suka fidda zakarsu yawanci an fi waɗanda suke moruwa da ita wanda ba larabawa ba sun fi larabawa yawa wani lokacin zakar alhaji guda ɗaya ba larabe za ga yin aka zo aiki na alkhairi da za a nan za a iya gina likita katuwa za a iya ɗaukan yaunin ɗalibai masu yawa su yi karatu yanzu irin minaha da ake bada minaha wanda take daga wajen bangaren laraba za ka kawo wani alhaji a cikin duke shi ta zakaci ya ɗauki nauyin mutum saba'in suke karatu a jami'a don wata ga abin da za a raka basu amma kai ba za a taɓa ce maka shi yake baka ba sai dai kana addu'a ana ce ahadul musini ahadul musini haka yake cewa ɗaya daga cikin masu kyautatawa tunda ya kyautata ce mun gane da kyau za ga irin waɗannan zakkoki wanda ake amsowa daga wajen mawadata a garin da suke din lalle akwai talakawa din amma akwai inda aka fi wannan kin talakawan wannan yanzu irin yankin saudiya in kaje ka a madina dan yana abinci dama ka fi karfin sa tafiya ake ana ta raba abinci sai ka ce ya maka da azumi ina ana yanda muke ta kuka wani lokacin buɗe baki za ka yi shi da ruwa baki wani lokacin ka yi shi da farin ruwa wani lokacin ka ci maka wani lokacin ka ci shinkafa wani lokacin ka ci tuwo ba nama kowanne to a can sai ka ture za a kama ka da bino sai ka taba ka taba ka ce kai ku tafi da shi ga kaza eh a kama ka za ka ce kai ku tafi da ita wanda ta ta ce ta yi kwantai ka ce kai ba irin wannan kake so ba to amma yana yana gani ko wata shekaru zai aka maka ba wuta za ka yi da hannu biyu kana godiya ba ba ta ce ba to ka gani ka ga ashe a nan yanzu mawadatan nan ɗin to a can talakawa ne abin da a can mawadaci zai a can to a nan talakancin abin da zai shi da abin da mawadacin mu na nan mun gane da kyau to yanzu babu laifi kana ƙauye Allah maka rufin asiri ka zo ka birni kai kana kasuwanci ya zama to cikin kasuwanci na Allah ya sa wa abin albarka to babu laifi in ka fitar da zakka in ta laifi ce ka fidda ka fidda wata jika ɗari biyu ka raba sai ka je ƙauye inda kai ma ka san dama asalin ka ƙauye ce ka je ka ƙauye wane yana son kasuwanci kuma ya iya amma ba kuɗi a hannun shi ka kirawo shi ga jika ɗari biyar ɗin nan ka je kai ma ka ɗan fara jujjuyawa tun daga gari ƙauyen taku yadda kai ma da kana ƙauye ka dawo birni shi ma daga nan ya fara tashi da kaɗan kaɗan har ya dawo shi ma wancan ka kira shi kai ma na ga kana harkar kafinta amma kuma Allah ya sa kasuwa ta tsaya saboda aure da kai da sauransu ka kashe jarinka da ka ɗari biyar kai ba a ji aluma ta Allah ya albarka ka damƙa mai ita wancan ka damƙa mai jika ɗari wancan jika ɗari biyar sai ka yi shuru ka kyale kada ka faɗi kuma kada ka sa a ranka kai ka ba su daga nan da shekara goma abin da Allah bai din shekara in ka fidda ka kai ka damƙa waɗansu sai ga nan da shekara goma cikin yaran naka wanda kai Allah ta'ala ya sanya sanadiyar arzikinsu ta hannunka sai ga sun fara fitar da zakka wancan ya fara hudda jika ɗari wancan ya fara hudda jika ashirin da biyar wancan ya fara hudda jika hamsin shikenan kai a matsayin uba kake din shawarar da za ka kawo amsar ta zai to muna da zama da a zauna ƙauyen nan dai a nan muka fito kuma ita ce garinmu nan birni a nan ba wanda ya san mu saboda abin hannunmu ne aka san duk wanda ya san ka da alhaji wanda ya san ka ba da wani bai san ka amma a ƙauye wanda kuka yi wasan langa da sauransu duka suna can sun san ka da komai da komai da ka ciki da bai to kar ka manta da su shikenan sai ga cikin ɗan lokaci kankane gashi ƙauye ce amma kuma ana zana maka mawadatan gari suna da yawa a ce maka wane shi yanzu yana maraɗi wane yana zandar wane a agada sai yake wane a guri kaza ke wane a guri kaza ke kuma kusa ne to wannan shine kaɗan kaɗan yake sawa ɗan ƙauye ya zama ɗan birni amma ya zama to a kullum zaka ce a kai yan ƙauye na zuwa bar su a ƙauye in ka ga talaka a ranar bar shi a ranar shi to kawai adalci ba kai ma talaka ne kuma Allah ya kaddara shigowar ka inuwa to sai kai kokari iya kokarin ka wadansu shigo inuwa ta hannunka mun gane da kyau na'am مثلا إذا عزل الزكاة عند الحول وضاعت لم يضمن
faslun sai kuma fasali na biyu a cikin wannan babi a cikin wannan karatu shi kuma zai yi mana bayani akan abin da ya shafi fitar da zakka idan azala zakata inda alhau wato idan mawadaci ya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa lokacin da shekara ta cika ranar da aka ce yau yake fitar da zakka shi kenan yayi lissafi tiryan tiryan dukiyar shi kadarorin shi miliyan kaza kuɗi wanda yake hannu gari miliyan kaza haƙƙin Allah a ciki shine kaza shi kenan ya tattara ya fitar da haƙƙin Allah ya ware daga cikin duke shi yanzu ya ajiye yana niyyar imma da dare idan ya dawo ya yi shi da dama a masallaci cewa yau zai bada zakka mawadata sun sani talakawa sun sani kuma shi da kai shi yana bada ta ne gwargwadon yanda ya dace da abaka mun gane da kyau to ya ware ta yanzu kawai abin da ya rage shi ne raba ta mun gane to yanzu fadat sai ta tozalta bayan ya fitar da ita sai ta tozalta lam yaqman ba zai rama ta ba wato anan ya fitar da ita da ya fitar da ita inda ya ajiye ta ba gurin da yake mai sakaci ne yake ajiya dukiya ba inda yake ajiya dukiya shi anan ya ajiye ta kenan zai fita da safi da aka gama lissafi ya ce to zai tafi shago ya zo shi ya fi da hanyar Allah cikin dukiyar shi ya shi yau kwarai tattis haka ne ce amma bayan la'asar za su fara rabu sai dai tafi don ya dawo da wuri sai ya ajiye ta a cikin kwabes na tabulkin ɗakin shi da zai fito ya saka ki da ya fito daga gida ya saka ki ashe akwai wanda ya fi shi dubara da ya ce to in samu ko kake wani a hanya ya kwana bayan ya fita kawai wani ya zo ya aiki da ya dawo bayan la'asar da ya buɗe ɗaki ya buɗe kwabu sai ya fito ya leƙa ya leƙa ga ba komai to ba zai rama ba shi kenan talaka sun tattaru sun tsaya kofar gidan shi ya wato zai ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya kare sai ya kawo ayoyi na hakuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan yayin gawa wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur talaka suna ji suna Allahu akbar sai ya kare kuma ya kawo hadisi Abu Sa'id yace wa ma udiya ahaduna abana khairan wa awsa min as-sabr dan abin da zamu doka mu ba ku na dukiya din nan bai kai ba alherin hakuri da za ku doka sai to sai a yi hakuri wannan yanayi da muke ciki Allah ƙara kawo mana saurin shi yanzu an fidda haƙƙinku wanda za a raba muku amma kuma wanda ya fi ku rabu yanzu a ɗauke shi shi ba ba shi damar ɗauka ba amma ya fi ku rabu yanzu sai ku yi hakuri ku je ku ci gaba da addu'a Allah nuna mana tabari shi ne ba su hakuri in gane ba zai rama ta ba yawwa na'am وإن عزلها بعد الحول ضميرا to shi kenan to amma yanzu inda a ce lokacin da ya fitar da ita yanzu misali da ya lissafi ya huta kudi miliyan biyar shi ne haƙin Allah a duke shi duke shi yana aje ta a kwabes yana kai ta banki yana mata kaza yanzu ita wannan kuma zakka da ya tashi zai fita kawai sai ya kawo kofar ɗakin shi daga waje sai ya aji sai in na dama ba sai ma na buɗe ɗaki ba yanzu ya wuce ya bar kafar gida a buɗe yana ga ko kaza ta gani ya taje ne ba wai mutum ba shi gina wani shiga ari kaga wannan inda ya ajiye ta ba guri bane wanda yake ma'amu ba guri bane wanda yake amintacce to dole sai ya rama ta in ya zo babu ita tashi sai aka ɗauki kudin shi aka ɗauke ba wai kudin talakawa ba yanzu sai abu mai raba kun mai raba kun masu kun masu kuma garaf sai ya fuddo hakin su ya basu wa irin azalaha ba'ada la hauli damina to idan ya fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsa bayan shekara guda ta cika bai fitar ba ran da aka ce yau yake fitar da zaka sai ya ƙara kwana hudu ko kwana biyar a ciki ya ki fiddawa saboda ya bai wa talakawa wahala in ka zauna su alhazan haka ne goma da wata suke fitar da zaka amma sai ga sai ranar goma da wata ma za su tafi lissafi lissafin da zai ɗauki kwana uku kwana hudu sai zamanto bayan shekara ta cika bai fitar da ita ba sai bayan shekara ta huce da 'yan kwanaki sai kuma radda ya gama da safe sai ya fitar bayan ya fitar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya niyyar ya nuna mai ikonsa sai aka sace wannan tubuce ta rabi ba talakawa ya niyyar ya ba wahala shi ma sai ta shafe shi bamina sai ya rama ta wannan ko da ya ajiye ta a guri wanda yake mai kyau ko da ya ajiye ta inda yake ajiye dukiyarsa. Na'am.
wa yana azalaha sun mabba a asaluha ƙabar ikirajiya fa innahu yarfa'uha li arbabiha Wa ina azalaha to idan ya zamanto ya fitar da zakka daga cikin dukiyar shi. Summa ba'a asluha sannan kuma asalin dukiyar tashi sai ta zuzurta. Yana da miliyan biyar. Yanzu cikin haƙƙin Allah cikin miliyan biyar shine jaka ɗari da ashirin da biyar. shikenan sai ware jika 125 ya sa ta a kwabis na dama jika miliyan 4 da jika 875 sai ajiye ta a kwabis na bangaren hagu sai ya tafiye ce ya tafiye dawo yanzu da ya zo shi da ya buɗe kwabis na bangaren dama sai ya ga jika 125 a ciki amma kwabis na bangaren hagu da ya buɗe sai ya ga empty daga ba komai a ciki an ɗauki an ɗauke asalin dukiyar da aka fidda mata da kal amma kuma da kal tana mun gane da kyau to fa inna qabla ikhrajiha kafin ya fitar da ita ya bayar da ita ga masu fita ya ware ta daga cikin dukiyar shi amma kuma bai rabawa talakawa ba fa innahu yadfa'uha li arbabi hakika yana bayar da wannan zakatin ga ma'abutanta shikenan wannan ibtila'i ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ya rungumi kaddara da hannu biyu wannan dukiya tashi da Allah ya sa barayi suka doki miliyan hudu da jaka ɗari takwas da saba'in da biyar ya sa a rai wanda ya bashi shine ya amshi amma wannan haƙƙi ne na talakawa ko jaka biyar ba zai ɗauka a cewa shi kenan sai ya ba su ƙaru su kuma ya zara wa Allah ya ban gane da kyau na'am ومن مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها فإنها تؤخذ من رأس ماله ومن مات قبل إخراج الزكاة dukkan mutumin da ya rasu kafin ya fitar da zakka bayan zakka ta wajaba kan shi kafin ya fitar da ita sai Allah ta'ala ya amshi ransa irin misali goma ga wata yake fitar da zakka ranar tara da wata rashin lafiya ta kama shi zazzabi da sauransu aka tafi likita da aka je likita ana jinya washe gari ranar goma da wata wajen sha ɗaya ta rana ya rasu kuma an sani dama goma ga wata ake fitar da zakka tun jiya ake fara lissafi kuma yau ake ake gama lissafi shi kenan ya rasu ko to fa inna hatu khadhu min ra'si mali hakika haƙƙin Allah da yake cikin dukiyar shi ana fidda shi ne daga asalin dukiyar tashi ba za a ce ba a magada ba za su ce ba to waɗanda ya haƙƙin marayu ne su hara haƙƙin marayu ne da haƙƙin marayu ne su marayu ne yanzu a yi haƙuri a raba musu dukiyar su a yanzu lissafi da in miliyan arba'in ce sai an fidda miliyan guda in aka fidda miliyan guda miliyan talatin da tara ce ta wasu shine ra'asul malikin daga asalin dukiyar za a fitar da ita au ausa biha ko kuma yi wasiya da ita kafin ya rasu ya ce to ‘yan uwa kun san dai zakata ina fitar da ita ne a 20 ga watan zulhijja amma kuma 20 ga watan zulhijja ta zo mana a cikin wannan yanayi na jinya na rashin lafiya ba musamman ma yanzu inda dukiya take ba mu san adadin da yake kanmu ba mu san abin da yake namu ne ba da kuma abin da yake bashi ne ake bin mu da kuma abin da zamu fitar na haƙƙin Allah to ko bayan na rasu ayi lissafi ga takarar da ake bi na bashi ga takarar da nake bi bashi ga kadarar da nake daga kuma kuɗin gari da nake da sai ayi lissafi a fitar da haƙƙin Allah a ciki mun gane da kyau fa innaha tu'khadhu min ra's mali ana amsarta ana fitar da ita ne daga asalin dukiyar shi ita ce ra'asul mali na'am ويستحب في صدقة التطوع سر وصرفها للأقارب والجيران وتتأكد في شهر رمضان To amma in ya zama to yanzu mawadaci ne, lokacin fitar da kashi ya yi, an sani bai fitar ba, sai kuma ya kamu da rashin lafiya bai yi wasiya ba, mun gane da kyau bai yi wasiya ba, kuma bai sa a yi lissafi ba, aliyarsu. To yanzu a nan dukiya ta koma ta mawadata ta ta diya da diya da yan mata dai magada idan aka tashi za a fitar da zakka ne daga min sulusi rasul mal min sulusi mal kashi ɗayan ukun dukiyar shi daga nan za a fitar da dukiyar nan ta zakka mun gane bambancin su da rasul mal da sulusul mal sulusul mal shine yanzu idan mai dukiya ya ce idan na rasu a gina masallaci a cikin dukiyata a gina makaranta a gina rijiya talakawa su dinga shan ruwa kyauta a yi kaza na alheri a yi kaza na alheri yanzu da ya rasu da aka zo aka yi lissafi cikin dukiyar shi aikin da ya ce a yi na alheri ba zai yi a yi su duka ba masallaci kan ginin shi kan filin da za a saya na gina masallaci yanda ya bada yanda ya bada fulam shine za a kashe sama da miliyan goma makaranta irin makarantar da ya ce gininta da hilinta da kuma kalan yadda ya ce a gina ɗin za a kashe miliyan sha biyar. Rijiya da ya ce a haƙawa 'yan guri kaza da aka je aka auna za a yi rami gaba kaza za a kashe kaza a ciki. Da ya ce a yi kaza za a kashe kaza da aka lissafa ga baki dai shi kuma abin da ya bari duka da wuce miliyan arba'in ba. Ka ga miliyan arba'in to ko gina makaranta ba za a yi a cikin dukiyar tashi ba. Sulusul mal ba zai kai ba miliyan sha biyar. miliyan sha uku da wani abu ne zai bada kashi ɗaya ukun dukiyar shi to yanzu a wannan lokacin sai a yi ta hasa shi ne kowanne a ɗan yanka masallaci na miliyan goma ya ce a ce to a kasa wannan sulusun dukiya tashi gida uku a ɗauki masallaci zai na miliyan uku zai daidai a musu na miliyan uku sai ya haƙuri su ba kasa ce ai ba su ba a sa fanka ba kuma mu alhaji da da kafin ya rasu ya ce dake za a mana ya ce karo da ai su ce eh a cikin su to gashi yadda dukiyar alhaji take a musu bayani su ma aka je yin makaranta sai a musu bayani kar su ga a musu makaranta wannan da rufin tal su zo su da ƙarshe su tada hayaniya su ce sai an murje ta da ce kuma alhaji ba haka ya ce ba za a yi cayi in aka zo za a yi gini da ƙasa ma za a yi biton a yi kaza a yi kaza irin na baini za a yi kuma aka zo waya wanda za a sa za a sa dus ce ba dis ba su ce gashi na abin da yake rubuce mu haka muka tattauna da alhaji yawa za a yi karo za a yi daki za a yi hawa biyu a sama kuma da ƙarshe suka ce ya ce za a yi forage a cikin dutse kuma ya ce musu to ga shi dai dukiyar da shi da iya miliyan kaza ne za can lissafin da ake na miliyan sha biyar ne to duka abin da ya bari sai aka fidda miliyan sha biyar ba zai cancanci a yi haka nan ba zai cancanci miliyan sha biyar sai alhajin kasa ba mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin sai a yi callo callo yanzu in bai fidda zakka ba kuma bai yi wasiya da ita ba to ita ma za ta shiga ne cikin sulusul mal nashi idan aka zo a sulusul mal in aka fidda zakkan nan za ta fita wasiyar da ya za su iya fita ko ba za su iya fita ba in za su iya fita duka sai a fitar da su in ba za su iya fita fita sai a yi callo callo zai fidda zakka ta miliyan goma shi ganin da aka yi da safi aka ce a fidda miliyan goma a cikin dukiyar shi to akwai matsala wasiyoyin da ya ba za su tsaftu ba sai da sai a dai ba a huda bai ta miliyan uku ko miliyan hudu can sun hada da Allah Allah ga furun rahimu ne wataƙila ko wani aiki na alkhairi da shi wannan bawan nashi ya aikata Allah zai kallaci wannan aikin na alheri ya ce ya gafarta na'am wa yustahabbu fi sadaqati at-tadawwu'i sirru wa yustahabbu sirru ana son asircewa fi sadaqati at-tadawwu'i a cikin sadaka ta sawa kai sadakar da ba Allah bane ya tilasta maka kayi ta ganin damar ka ne kai ne kaga za ka yi ka tallaba to ana so ka yi a ba so ka bayyana ta kada za ka tallaba wani mai karamin karfi za ka tallaba wani malami za ka tallaba wani dan uwanka makwabcinka to ana so ka yi shi a asirci ba wanda ya sani da kai sai Allah wani yana daga cikin ɗaya daga cikin mutum bakwai wanda Allah ta'ala zai shigar da su inuwa ta'ala shi ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من gane da kyau amma wa fi sadaqatin a wajib al-ijhar al-ijhar an gane da kyau ana son bayyanawa wa yustahabbu al-ijhar ana son bayyanawa fi sadaqatin wajib a sadaqa wanda take ta wajibi a sadaka ta wajibi zakka in za a fitar da ita ana so mutum ya bayyana ba don komai ba saboda akwai abubuwan da ake gujewa yanzu kana bada ta a asirci za a cewa wannan alhaji mutumin banda ne ka gare komai da shi yaki amma mutu ubaji an ce gashi zai fitar da zakka kuma dukiyar shi lalle ya ta kai nisabi ya fitar da zakka ya tara kamar mummunan zato amma in ya zama to ya fitar da ita yanzu mummunan zato ya kuru da gare shi ɗaya kenan sannan kuma na biyu akwai alhazai irin shi wanda su bu sabo fidda ta in aka ce wa alhaji wani ya fitar da zakka wannan zai iya ingiza su ma su ce kai wani hoda yake fidda zakka kuma gaba duke shi tana raguwa karuwa ma take ya kamata ma wannan marawa koyi da shi kaga bangaren mawadata irin shi wanda suke marowata ne zai sa su zabura su ba da haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsu in ba sa karatu za su fara karatu in ba sa tambaya za su fara tambaya sannan kuma talakawa za su dinga kyautata mai zato saboda in aka ce yau mutum ya faɗi ya rasu makwabcin shi ce kai wani mutumin banza ne wancan ce wani mutumin banza ne aka ce me da dalilin kai ce wala ba fudda zakka cikin dukiyar shi kaga sun yi abin da suka sani kenan sannan kuma makwabcin ka shi bai maka shaida mai kyau ko mara kyau to amma in ya zama to lokacin da za a fitar da ita ka yi ta da niyya mai kyau amma sai ka bayyana shi kenan ga shi nan alhaji yana raba zakka shi an sani hakkin Allah ne wannan ba wai nashi bane daga cikin dukiyar shi ya bada a hakkin Allah ne yake raba muku wannan ba nashi bane ko ya damka wani daga cikin yan unguwar ma ya raba wanda ya san zai dan yi adalci zai kwatanta adalci sai ya raba saboda wani in ka bashi in ka bashi daga ladar shi fa kakashi ta yanke saka wataƙila za zai yi ba wani katon hili da makwabcin ka ne ko ba can bayan gari da ya ware wata miliyan ishirin cikin dukiyar da ka bashi ya yi gini na kirki ba wani kuma inda dama ma ya ƙara wuri daga ba ka ji an cewa da ya fi mota wa komi zai faru shi
na wa sarfu halil a ɗaribi sannan kuma ana so zakka ta sawa kai sadakar da sawa kanka ne kai in za ka bada ta ka bai wa makusantanka makusanta su ji daɗi kar ya zamanto kai in ka fito daga gida ba za ka iya kashewa dala ɗari a gidanka ba amma za ka iya wa yan titi hidimar jaka biyar ko kanka bai ciwo ba amma a gidanka dalar da aka ce an siyo na miya ko to da musiba ake kulle ake ake rabuwa da kai ba zai yiwu ba a ce yau an siyo naman miya a kuɗin da ka bada a yan siyayya ba tare da ka yi faɗa ba amma in ka fito titi a bakin tasha za ka iya siya wa 'yan banza naman jika biyar naman jika uku za a siyo kai na furan goyon ko na ɗari uku ɗan kwana ma na ɗari uku ke siya yau amma da ɗiyanka da matanka da yayinka da ƙaninka da sa ana cin nama ba yanzu inda a gidan a gidanka wani zai tambayi ɗanka ya ce kai no yau wata irin ya ce aka yi zai ce irin ta dace a ta irin irin ta da mai nama mai kyau ce wani irin nama nama ne na gaishe ba hal sai ne hal na gaishe ba har daɗi da ke ji ce to kaga shi baba ya hana mu shiga gidan makwabta bari tana mu gana ma ana ana dawa kamshin nan kawai iya kamshin ne muke ji gashi kuma mai kuɗi ne to ba a san haka sadaka tana jira yanzu aka fara ka fara daga ɗan uwanka makusanta naka haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa mahaifiya ba wanda tafi kowa kusanci sama da kamar kamar mahaifiya ga bangaren namiji kenan mahaifiyarka ita ya tafi dacewa da ka kyautata zamanka da ita in kana da miliyan guda in za ka yi sadaka ta nafila ta jaka ɗari to ya kamata ya zama to mahaifiyarka tana da kaso mai tsoka a ciki ka je ka siya mata atamfa ce ka siya mata shadda ce ka siyo mata hijabi mai kyau ka kawo mata tarare wanda in ta shafa babanku zai ji daɗi kuma ba wannan kaɗan haɗo mata da waɗansu kayayyaki na jin daɗi irin su madara da kaza da kaza ta raka sha ya gina mata jiki eh eh eh eh to yanzu
ne sai saura a makamu gobe eh kuma ba wannan sai a tallaba wa tsoho shi ma amma ya zama to ga shekara da dukiya a wata in za a yi lissafin abin da kake kashewa sadakar da kake za ka kashe jaka ɗari amma baka taɓa saya mahaifinka ko kwali ɗaya na maka ba to kaga ai wani aikin da kake irin in ka ji ana ta nama ya da horo ko ɗanyi haka ne ya mana wanda su kamata su ya kamata su ji daɗin ba su suke jin daɗin ba ƴan da wasu suke jin daɗi ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da nana mai munatu ta ba shi labarin cewa ta ‘yantar da baiwata. Ya ce, wa fa'alti ya ce, amma in nake lau a tsaiti ya a hawalaki gane a azama ne a jirgi. Ce da a ce, ɓangaren mahaifiyar ki yi ka baiwa, kawuna yanki ki ka baiwa, ta haifi lada sama da ke ‘yan tata. Saboda a sarakatu, alal miskini sarakatu, amma wa alal ƙarif lahu ajrani ajrul birri wa ajrul sila akwai lada na alherin da kai wannan zaka same shi kuma akwai lada na sadar da zumunta da kai wannan kowanne zaka same shi to ba kusancinka dan uwanka wanda idan ka mai alheri lada biyu zaka samu ga ladan alherin da kai ga kuma ladan sada zumunta da kai amma shi kuma dan dawa da zaka bai sarka lada ɗaya ne zaka samu wataƙila wanda zai ɗauki sadakar nan ya bayar kuma shi ba ma ladan yake kallo ba in ka bai wa ɗan gida shi ɗan gidan nan shi gani yake ya cancanci ka bashi dole ne ma ka bashi baya faɗi a mutane amma ɗan dawo in ka mishi shi dole ya ce kai ɗan gida na yayi ya mana mun ya mana mun ji daɗi Allah mishi albarka iya kawai in ya faɗi wannan a cikin jama'a za a ce zai ce ai ni nake musu shikenan shi dama abin da yake so a faɗa a ji shikenan kuma an faɗa to baya da lada a wajen Allah amma in dai sadaka ce wanda kake so ka samu lada shine ka bayar da ita ga makusantanka wal jiran da kuma makwabta amma kada ya zama to ana ruwa kamar ya bakin ƙwarya amma makwabta su ce su su ba san ana yi ba ce kai wani ya zo ya ce alhaji Allah ya saka mai da alheri layi ba rada ma ya kai yayar mu Saudiya yanzu bana ma ni ne ya kai saudiya kuma can kun san ai unguwa ta mu muna dan matsalar abinci to bana ya siyi shinkafa buhu ɗari ya kai ya ce a rabawa talakawa amma nan makwabtan shi din talakawa ne ga waɗansu almajirai suna karatun alkur'ani da sunna ta ma'aiki a kusa da gidan shi amma ko tiya ɗaya ta shinkafa bai taɓa ba su ba a baje can yana ta rabawa ya ta ce to wannan da muke ganin shi yana hujja amma yana wa mutane magana kenan Yau ya gani shi da gilashi baki da sauransu ya turmu da muka yau mana abu san kam ɗarira ya zama na abu su ne akwai ina ma. To ana so ya zama to ‘yan kusa da kai sun fi sanin samun ka sama da ‘yan nesa da kai. ‘Yan nesa da kai aka ce kai wani ya yi kaza zai ce wani nan da muke gani shi talaka kenan akwai kaya sai a to ai ya fito nan ne baya nuna mu amma can alhamdulillah daidai gwargwaro yana yi abubuwa. Na'am. Wata ta'akkalu fi shahri Ramadana wato mustahabbancin yin sadaka ta nafila yana karfafuwa a cikin watan Ramadan ana so a cikin watan Ramadan kyautar da mutum ya saba yi a sauran watanni to ya limka ta a cikin watan Ramadan inda a kowane wata kana sadakar da ba ta kasa da jaka goma to a cikin watan Ramadan ya zama to sadakar da za ka yi kada yi kasa da jaka ashirin ka limka ta saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fi yin kyauta a cikin watan Ramadan haka abdullahi da abbas ya ce kana rasulullahi sallama ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudarisu alquran fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala kamar da yake cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi da abbas na'am
فصل صدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب في أول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين
faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala sadaqatul fitri wajibatun zakata huddakai zakata kono wajibatun sunna ce wanda take mai karfi faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya fardanta ta ya wajibta ta a shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suna cikin sahihain tajibu bi awwali lailati Eid al-Fitr ala ahadi al-qawlayn al-mashhurayn wato wannan zakka ta hudda kai tana wajaba a farkon dare daren sallar azumi a farkon dare na idi na sallah karama ala ahadi da ƙaulainin mashahurai ne akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu waɗanda suke shahararru akwai magana guda biyu ta malamai na musulunci kan da wani lokaci ne zakka ta hudda kai take waje ba magana ta farko shine da zara an ce watan ramadan ya ƙare watan shawwal ya tsaya a daren take waje ba da zaran an ce watan shawwal ya kama ko mun ce allahumma ahillahu alaina bil amri wal iman mun faɗi wannan ko daga wannan lokacin kana koma gida in kana so in tsakankanin magariba zuwa isha'i a unguwarku ana sawa ranar awa guda za ka iya raba zakarka a wannan lokacin a wuce gurin mun gane da kyau na'am والآخر تجب بدلوع فجر يوم العيد wal akhar to magana ta biyu kuma wanda ita ma mashhuriya ce a wajen malamai ba wai malikiya kare ba wannan malaman musulunci gabaki daya shine tajibu bi dulu'i fajr yawmil eid zakatahu da kai tana wajaba ne da ketowal alfajir din ranar sallah karama idan aka ce watan shawwal ya kama a wannan lokacin zakka bata wajaba ba har yanzu akwai sauran lokaci nata na wajabarta sai an ce alfajir ya keto na washe gari wanda kawai ana gama yin sallar asuba shirye-shiryen zuwa idi za a yi to wannan a wannan lokacin ne take waje ba to amma kuma akwai samaratul khilaf wanda malam zai kawo ma saboda ta bambance wanda suka tafi akan tana waje ba ne a farkon dare da wanda suka gani suke ganin cewa tana waje ba ne a ƙarshen dare me ya fa'idar me ya bambancin nasu Na'am.
na'am وفائدة الخلاف تظهر في من مات أو ولد أو أسلم أو نحو ذلك fa'idatul ikhtilaf wato tsamara ɗiyan itatuwa na wannan sabanin na malamai abinda za mu iya cirata a ciki shine tazharu tana bayyana ne suna bayyana fi man mata cikin mutumin da ya mutu a daren bayan an ce watan shawwal ya tsaya an yi sallar isha cikin dare to wanda ya rasu a wannan daren idan aka tashi da safe a lissafin hudda zakka ta hudda kai za a fidda mai saboda lokacin da ya rasu bayan ta waje ba ne ya rasu za a fidda mai ko ba za a fidda mai ba na ɗaya kenan idan muka tafi a ra'ayin malamai na farko wanda suka ce ta dubu biyu awwali lailati za a fidda mai zakka ne amma in muka tafi akan ra'ayin malamai ne ba za a fidda mai ba No.
saboda lokacin da ya rasu lokacin waje ba ta biyu ba ya rasu mun gane da kyau kamar mutumin da ya rasu ne sha biyar ga watan ramadan kagan haka ba ana lissafin wuta zakka ta hudda kai ba za a hudda mai ba shi to shi ma ba za a fidda mai ba ya rasu kafin wajabcinta na ɗaya kenan an da ko kuma mutumin da aka haife shi a cikin wannan dare daddaren sallah bayan wata na shawwal ya tsaya shi kenan ana farin ciki ana jin daɗi ana takbirat da sauransu zikirullahi cikin daren nan wani matar shi ta aihu to da ta aihu yanzu ga murna ta aihuwa ga murna ta sallah ga murna ta daren sallah to yanzu idan aka tashi da safe cikin fidda zakka ta hudda kai wannan yaron da aka samu ko yarinyar da aka haifa cikin wannan dare za a fidda mai zakka ko ba za a fidda mai ba idan muka tafi akan ra'ayi na malamai na farko ba za a fidda mai da zakka ba saboda lokacin da ta waje ba babu shi a duniya ba a haife shi ba mun gane da kyau idan muka tafi akan ra'ayi na malamai na biyu za a fidda mai na zakka saboda bayan an haife shi ne sannan kuma zakka ta waje ba shi ma da shi da kai dun wuyan kuɗa yanda za a fidda maka zakka shi ma haka za a fidda mai zakka au aslama ko mutumin da ya musulunta a daren sallah Eh, a daren sallah ya ji karatu ya kai mishi ya gamsu da musulunci ya ga cewa lalle wazi da ake ba wai zancen musulunci ba da ƙarfi yake ti da sa ka shige shi ba musulunci lalle musulunci ne ma'amalolin shi sun yi mun gane to sai ya musulunta a wannan dare za a fidda mai zaka ko ba za a fidda mai ba ra'ayin malamai na farko ba za a fidda mai ba saboda lokacin da ya musulunta lokacin zaka ma ya mafici ra'ayin malamai na biyu za a fidda mai saboda ya musulunta kafin lokacin ta yi ban gane da kyau yanzu misali mutumin da ya musulunta bayan rana ta fada ka mai zancen ya azuru da asar ba za ka mai ba to mutumin da ya musulunta wa sha ɗaya ta rana in lokacin azuru ya yi an mai magana ko ba za a mai ba? za a mai magana illa asar ta yi za a mai ko to haka nan suke gani na'am au na hauyi zalika ko kuma makamancin wannan irin misali bayan an ce wata na Ramadan ya gama watan Shawwal ya tsaya shikenan bayan an yi sallar isha'i kaga wata bazawara kun daidaita da ita aka zo aka daura auren ku da ita to yanzu daura auren nan da aka yi tsakanin ka da ita yanzu ciyar da ita da komai ya dawo kanka to yanzu lokacin da ciyar da ita da komai na ta ya dawo kanka da haka fitar mata da zakka ta hudda kai duba da cewa tana wajaba ne bayan alfajir ya keto na ranar sallah ko ko ba za ka fitar mata da zakka ta hudda kai ba duba da cewa lokacin da aka daura auren ku da ita a ra'ayin malamai na farko shine bayan har lokacin zakka ta hudda kai a mafici kaga ita ma wannan za zai zamanto masala ta wanda take akwai sabani kai malaman da suke ganin cewa tajibu bi awwali layla bi awwali layla ba kanka take ba iyayenta za su fidda mata can tsakankanin su ne da ita in kuma ka tafi akan ra'ayin malamai na biyu irin yadda muke yanzu shine kai zaka fidda mata iyayenta ba ruwan su an daura auren ta jiya da dare ko alhamdulillah in aka zo babanta yana lissafi ba zai lissafa da ita ba ya ce ke ki kira mun ki ce ya fidda miki ce to ba bayan jiya ne da dare aka daura- aka daura auren sai yau ne ma za a tare ya ce an gama fa ai daura aure shi kenan yanzu shi ya rage shi ya ce dama a bari sai yau an mutum jiya muka so a kai ki gidanki ya ce ba a sa ki aure ba sai yau za a yi hidima a sa ki aure can ki kira shi ki gaya mishi ya murda mishi yanzu malam kuma kamar irin abin da mutane suke ba da wasu da ya an kai kuɗi a kiɗa ma aure kuma ba za a kawo mana har sai da wata nima fiye da wata nima wani ma biyu har zuwa uku sai a yi gaba ba tare da mutane yawwa shi wannan ya sha bambam da wannan wanda muke magana a kai yanzu in lokacin shigo cikin eh eh, yanzu lokacin da muke ciki akwai daura aure akwai sadaki sawa aure sawa aure a can ne in aka zo ake yi har hada daura aure ko to amma kuma iyayen da yake sananne shine in aka zo sadakin nan ba za a ce ba ran da za ta tare matan nan shi mahaifi ba zai gayyato ɗan uwa ba ya ce za a sake ɗaura auren wacce shi ma matashi ba zai gayyato ɗan uwa ya ce yau wance za ta tare ba to ran da ake walima ɗin nan ta tarewa ko a rannan ana sake yin wata tattaunawa ana sake wata duk wancan zaman da aka yi na farko na an kasa dace an ɗaura aure da sauransu akwai wanda na sani ka sani baban yarinya ya sani baban yaro ya sani wannan ana yin shi ne saboda gudun waɗansu fitattun amma ciyar da ita da shayar da ita ba a kai shi take ba a kan shi a gidansu take har yanzu ko to a har yanzu da sauran rina aka ba an gane da kyau da sauran rina aka ba akwai taro na ƙarshe wanda za a yi wanda shine alƙabulin nihai ake ce da shi ta yadda inda wannan miji zai ce ya fasa aure mun gane da kyau zai ce ya fasa aure ya kai kudin kayan aure ya ce ya fasa ba za a ce mata ba sai ta yi idda ba za a ce mata sai ta yi kaza ba ba za a ce mata sai ta yi kaza ba saboda har yanzu kuma ba wanda zai ce mata zaura ce mun gane da kyau tana na matsayin ta na budurwa za a je a saka aure da sauransu to shi yasa ya sha bambam da irin wannan wanda ake tattauna a kai ɗaura aure irin wanda yake sananne a wajenmu shine wanda daga an yi shi mace take tarewa gidanta wancan kuma wanda ake a ɗauki wata ɗaya wata biyu wata uku har ma shekara guda wannan bai ko ake yi da kuma haɗa da ɗaura aure saboda gudun waɗansu bitintu yawa mun gane da kyau na ويجوز إخراجها قبل يوم العيد باليومين والثلاثة ikhrajuha fitar da zakata hudda kai yana halitta qabla yawmil idi kafin ranar idi bil yawmaini da kwanaki guda biyu wa salasati da kwana uku ya halitta idan ka kallaci yanayin da makwabtanka suke ciki kaga suna cikin wahala kuma ga azumi ya zo karshe ana cikin goma ta karshe goma ce wanda ya kamata a ce bawa ya tattaro hankalin shi guri daya daga wannan makwabcin nawa rashin abinci yana hana shi yake a mutai azan yace ya kwana yana sallah to da dalawa da sayawa zai nema mishi abinci daga yana wannan fafutuka din to babu laifi da karka ta hudda kai in a shirye take ka tattara ka miƙa mishi ya ci ya ajiye har ya zama to ranar sallah ya more amma a lokacin nan dai ba wajibi ba eh ba wajibi ba ya halitta ne ya halitta ne na'am ولا تسقط في مدين زمنها ولا تدفع إلا لفقير حر مسلم wala ta suɓuɓu bi mudiyi zamani ha zakka ta hudda kai ba ta sauka daga kan mutum saboda wucewar zamaninta shikenan an ce ɗaya daga cikin guda biyun nan ne take waje ba ko amma dai bi awalin laila ko kuma tsurul fajr na'am shikenan sai ya zamanto ya ce shi ya ɗauki na tsurul fajr na ce to wala alfajr da ya zo shi cikin dare dama da gangam ya shuka tsaye shi ya sha wata kwaya wanda ba zai tashi ba sai ya yi kwana ɗaya da barci bai tashi ba sai washe garin sallah ranar sallah gabaki ɗaya ba neman shi aka yi aka rasa shi sai washe garin sallah ya tashi ce to yana da ɗiya guda goma da ko yanzu sani ba tun da lokacin da ya wuce Allah nuna mu gaba a tana nan kan shi bata sauka ba eh saboda baya ce ba lokaci ya wuce yanzu ai sai turo tare fara yanzu lokaci wai in mutum yana so ya ya zabo to ne ya ga har da wani turanci turanci da dinga watsawa cikin zancen nashi eh sai turo tare eh mana sai fala tel yanzu to da karshe lokaci ya wuce to ba ta faduwa sai ya fitar da ita ya karu turancin da ya ce ka kare ya ce to ta waje ma ka sai ka fitar sai fala shan ɗinka ba ta hawa na wala tulfau illa li faqirin kurrin muslimin sannan kuma zakatahu da kai ba a bayar da ita face dai ga mabukaci da musulmi idan ya zamanto wanda za a kai wa zakatahu da kai din nan mawadaci ne mu yi magana akan mabukaci a kwanan baya shine wanda duk mutumin da bai mallaki abin da zai ci tsawon shekara guda ba ba shi da dukiyar da yanzu in yace zai sa ta gaba za ta mai shekara guda ciccir yana cin gaba da wannan fakiri ne ko da mallaki miliyan biyu in dai aka yi lissafi gidan shi shi da iyalansa abin da za su dinga ci a kullum kullum in wannan miliyan biyun ce kadai ta musu kada a shekara to wannan shi ma fakiri ne aga fukara'u suna da yawa Eh, yawanci masu rufin asiri duk fukara'u ne Eh, ya halatta a ba su wannan zakka din furrin sannan kuma ɗa ne ba bawa ba bawa ba a bashi zakka ta hudda kai musulmin sannan kuma musulmi ne ba arne ba kafiri ba a bashi daga zakka ta hudda kai na'am وهي ساع من غالب قوت أهل البلد على المسلم الحر المكلف المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين خاصة للقرابة كالأولاد
وبالرد وبالرق كالعبيد وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت ملية wahiyar sa'un wato wannan zakka ta hudda kai tiya guda ɗaya talce ake bayarwa ga kowane mutum min ghalibi quti ahli baladi daga mafi linjayen abincin ma'abuta wannan gari alal musulmi hurri ana bayar da tiya guda ce akan musulmi ɗa almukallaf baligi wanda yake abun ɗorawa doka almusir mawadaci ba wanda yake mai karamin ƙarfi ba da aka ce almusir shine mawadaci wanda yake da damshin hannu an nafsihi zai fitar da tiya guda an nafsihi ga kanshi wa an manta lazamuhu nafaqatuhu da kuma dukkan wanda ciyar da shi take kama shi kamawa wanda take ta wajibi minal muslimina daga cikin musulmai khasatan keɓance banda wanda ba musulmai ba wanda ba musulmai ba daga cikin wanda ciyar da shi take kama shi ba wajibi bane akan shi ciyar da su ina misali mutum yana da kwai mace wanda take kirista addini ya halatta wa mutum ya auri kirista ko to babu laifi ranar sallah ana lissafi aka ce to wanda suke kake ciyarwa mutum goma ne to in sai ce to mutum tara za a fi dawa hudda da kai ko za- za a fi dawa hudda kai a ce to ɗayan ku shi mai ce ce ce ai ɗaya armiya ce ya babu laifi ba zai fidda mata ba khasatan wato bil karabati wanda wannan ciyar da shi din ta waje ba a kan shi ne saboda kusanci zumunta kal auladi kamar ƴaƴansa kaga ƴaƴan mutum wajibi ne akan shi ya ciyar da su kafin su balaga yara in maza ne kafin su balaga wannan mahaifinsu wajibi ne ya dinga ciyar da su in mata ne wajibi ne ya dinga ciyar da su hal a musu aure a shigar da su gidajen mijinsu wajen riƙi ko kuma ciyar da su ta wajaba a kan shi ne ta hanyar bauta ta hanyar ‘yanci gal'abidi kamar bayi wa bai gairi to idan ya zamanto mutum yana da bayi shi zai fitar musu da zakka saboda ciyar da su a wuyan shi suke za su je su yi ta mai aiki ne za ga wani alhajin wa in ya kasaita ba wanda zai bude jet ma na na gida wannan kawai aikin shi kawai su fesa da shi ne kawai bude a kawai kafa da bude ya rufe akwai wanda ita kuma kawai baiwar da zai siyo ta wanda kawai za ta rika kula da matar shi ce iya kawai ta sa matar shi murmushi shi kullum ne ya shigo gida dai kala ta roba ta shi cikin tashin hankali da hayaniya in matar shi ta bata rai to ita ta sayin da za ta yi ta sauke ta akwai wanda mai yi wa matar shi wanke wanke ce akwai mai shara da sauransu akwai shi kuma wannan bawan zai je ya dinga kula da garkar shi ce wancan bawan shi kuma zai dinga share mai falon shi ne da ɗakinsa wancan bawan shi kuma zai dinga dora mai shayi ne iya aikinsa kenan kawai dora alhaji shayi shi kuma wancan bawan iya aikinsa shine ya dinga tuka alhaji to waɗannan dukkaninsu da bayin maza da bayin mata duka zai fitar musu da zakka ne saboda wajibi ne ya dinga ciyar da su yawa mun gane da kyau wa bi ghairihima ko kuma ciyar da wannan mutumin ta waje ba a kan shi ne amma ba ta hanyar zumunta ba ko ta hanyar bauta ta wata hanya ce ga zauja ga wani macen aure a ga macen aure wajibi ne miji ya ciyar da ita wajibi ne wannan ba wai sunna bane ko mustahabbi wajibi ne miji ya kama matar shi wa khadim ya hada kuma yi- mai yi mata hidima dan boy boyin ta shi ma wajibi ne ya ciyar da shi mace za ta zo daga gidansu aka hada ta da yaro yanzu za a shiga gidan ka ce kai kai ya ko me kake nufi aka ce ai daga gida aka hada ta da shi ai su haka ne dama din yan alhaji wani yan za a musu aure dole sai ya zo da yaro wanda zai raka musu aiki ce a zai ne mana zai raka musu aiki ya za aiki mai take ya ce a to ai haka ne su ɗin shi ɗin shi shara ma ba su iya ba ba wai wanke wanke ba barantana tuwo wannan da ka gani za a sa shi a ciki shi zai raka maka tuwo shi zai raka shara shi zai yi kaza shi zai duk abin da ya da matar ka za ta maka in ka zo ka yan ɗuma murmun zayi da kake bukata shi za ka nema ita ba za ka neme ta ba ko tana falo in ta ganta kawai gaida ta za ka yi ka huce sai ta to tun daga nan zai ce lallai amma akwai akwai gudun fanfalaki a zan aurar ke da wani wani lokacin ma Allah ɗayan manyan nan wanda kai ma in ka zama to kimi mai ka aure su amma ɗayan manyan nan kana ya ko bayi to ka yi haƙuri kar ka aure su sai ka zama kimi man kai ma wa in kana tumaliyatan wannan koda ta kasance balomiya ce ba koda ta kasance mawadaciya ce wajibi ne akan ka ciyar rai ba wai sai in ba ta da ba kar yanzu mutum ya fake dan mace tana aiki matar shi tana aikin gwamnati ko tana ɗauka wata ɗari biyu a wata ya ce to ke ki iya da kai ki ni iya da kai ne irin zama ne na ayi ayi society eh ke in jika ɗari za a kashe a gida a wata ke jika hamsin za jika ne ka jika hamsin ai haƙƙin da aikin da ya za na barki kike yi dan ki ja da kanki ne ma in ja da kaina ko da mu daciya ce irin tana zuwa Dubai ta saro kaya ta je Lome ta saro kaya ta shiga Nigeria ta saro kaya ta sayar ko to ba ruwanka da wannan kuɗin nata ko da kai iya aikin ka shine ka kai taki a biya ka ka zo ka kai birgi a siya a baka kuɗin ka ka zo ka ana buƙatar fuskare ka yi wajibi ne akan ka ciyar da ita mun gane da kyau yawwa وقول لا على المسلم إلى احتراز من الكافر والرقيق والمعسر فإنها لا تجب عليهم
wa qauluna allal muslim to hadal mu da muka ce illa li faqirin hurrin muslimin ila hal ya zuwa karshe shine musulmi da mabukaci ihtirazun min al kafir wato tsaruwa ne daga kafiri wanda ba kafi wanda ba musulmi ba kafiri ba a bashi daga zakata da kai war raqiqi sannan kuma da muka ce hurrin ihtirazun min al raqiq tsaruwa ne daga bawa wannan shi ma ba a bashi wal mu'sir haka da muka ce fakir mabukaci mun gane da kyau to shi ma ba a baiwa mawadaci shine ce fa innaha la tajibu alaihim haƙiƙa ba ta wajaba a kansu to ko kuma a kai nan da ya ce alal muslimin hurdil mukallafin musir yauwa alhurri almukallaf almusir to yace la tajibu alal kafir wala alal raqib wala alal musir na'am
والمعسر هو الذي لا يفضل له عن قوت يومه ساع ولا يجد من يسلفه إياه to wal musir mai karaman karfi wanda zakka ta hudda kai ba ta wajaba a kai shi kada ka nuna cewa kai ma musir ne ce ai Allah ya ce inna ma al-usri yusra to kai kaya daga cikin al-usr yanzu ciki yanayin da ake ciki na usr ne to al-musir huwa alladhi la yafdulu lahu an quti yawmihi sa'un shine alladhi la yafdulu lahu sa'un wanda tiya ɗaya ba za ta mai rara ba an quti yawmihi bayan ya fitar da abincin da zai ci na wannan yini idan kai lissafi ka ce to yanzu a gida mu shida muke ko da ke wani garke da yara hudu kuma ga ni uban garke mu shida kenan amma da ya shiga gida ya leka ya ga bahu ya yi ƙasa ya ga shinkawa ce dama ba ta wuce kilo biyu ba to kilon ɗaya da rana ma ana iya cinye ta sauran kilo ɗaya ya leka kwalin maka ya ga sauran doguwa biyar haka ce kai ya ce lalle wa akwai matsala to wannan almusir ne sannan kuma wala ya ji man yusallifuhu iyahu bai samu ba wanda zai ramta mai bai samu ba wanda zai ramta mai tuyoyin da zai fitar irin yanzu misali ma'aikacin gwamnati a ce sallar azumi ta zo wajen ashirin da wata ko ashirin da biyar ga wata abincin gidan shi ya zo ƙarshe sannan kuma gashi dan abin da yake hannun shi dai an dan murmure shi cikin azumi to amma yanzu in ya je shi wajen wani mai shago da gudu zai ɗauki rance ya bashi to wannan shi ba za a ce ba zakka ta ta sauka daga kai shi in dai har in ya je shi ya nemi ramce ko da gudu za a ɗauka a bashi saboda an san ba mai wasa ba ne in kuɗi ya zo shi to zuwa zai ya nemi ramce ya zai cewa kawai wani mai sai da hatsi a zuba min tiya goma ce babu komi yanzu za a kai shi insha Allah wa da je ka kawai an kai maka shi da gida saboda an san ba mai wasa ba ne to amma irin wanda yanzu irin mai haskare yanzu mai haskare za a irin wannan yanayin namu ya zama da shi da ɗiyan shi da sauran su tiya goma shi za su bukata kuma yanzu ba shi da tiya ɗaya ba a gidan shi in ya je wajen wani neman rabshin tiya goma rai ma zai yi wasa ya taje shi zai ce ba a baka kuma ta zato aikin mai yake zai zai tambaya ta tiya goma tiya goma yanzu ko tiya ɗaya a ɗauka a bashi ba tiya goma ba yawwara shine wala ya yajidu man yusallifuhu iyahu sannan kuma bai samu ba wanda zai bashi ramcen wannan iya adadin tuyoyin da yake bukata wanda zai fitar idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi sai ya biya shi alhamdulillah ya rabbil alamin na'am almajiri